تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يبدل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yawa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkan mu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin Usman ibn Affan a nan gadon gaya cikin garin Kano a yau yammacin Juma'a 28 ga Al-Muharram hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama 1433 wanda kuma yayi daidai da 23 ga watan sha biyu miladiya ta dubu biyu da sha ɗaya a wannan majalisi na tafsirin alkur'ani mai girma wanda a yau za mu fara tafsirin suratul adiyat bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن رب ربهم بهم يومئذ لخبير نعم سورة العاديات كوكما سورة العاديات dukkanin su waɗannan sunaye an kira wannan sura da ita suratul adiyati ko kuma suratul adiyati wannan sura sura ce da malamai suka yi sabani a wajen wurin saukar da ita kamar abdullahi dan mas'ud da al-hasan al-basri da aba ibn abi rabah da ikrima maula abdullah ibn abbas suna ganin wannan sura sura ce makkiya haka nan jabir ibn zaid shi ma yana ga wannan sura ce makkiya amma ta bangare guda Abdullahi dan Abbas da Anas ibn Malik da Qatada ibn Da'ama Susi al-Basri suna ganin wannan sura ce madaniya ayoyin ta goma sha ɗaya abinda take karantarwa tana karantar da wasu bayani akan wasu sifofi waɗanda suke masu muni wanda ake samun su sautari tattare da munafukai da kafirai gargadi game da waɗannan sifofi da kuma kira ga muminai da gargadi ga muminai kada su kwaikwayi kafirai da munafukai a cikin waɗannan sifofi sannan kuma da sakamako da Ubangiji Madaukakin Sarki ya tanada ga dukkan wani wanda yake ya bi tafarkinsa ko kuma ya kauce wa tafarkinsa. Ubangiji ya buɗe surar da rantsarantse kamar yadda ya yi a surori da dama na cikin wannan juz'i juz'u amma. Ubangiji ya buɗe wannan sura da rantsuwa ya ce Bismillahir Rahmanir Rahim wal 'adiyati dhabha ina rantsuwa da dawakai masu kai har ina rantsuwa da dawakai masu gudu suna shasheka falmuriyati qadha sa'annan masu kyasta wuta da kofatansu falmugirati subha sa'annan masu kai hari lokacin asuba fa asarna bihi naqa su tayar da kura da shi fa wasabna bihi jama'a sa'annan su ko su kutsa tsakiyar dandazon jama'a da shi innal insana da rabbihi lakanud lalle dan adam mai butulci ne ga ubangijinsa wa innahu ala zalika la shahid kuma lalle shi mai shaida ne akan haka innahu bi hubbil khair la shadid sa'annan lalle shi mai tsananin san alkhairi ne afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur ashe bai sani ba lokacin da za a lokacin da za a fito da abin da yake cikin kaburbura wa hussila ma fi sudur kuma a tantance abin da yake cikin kiraza inna rabbahum bihim yawma idhil khabir lalle ubangijin su dangane da su a wannan rana mai cikakken sani ne ubangiji ya ce wal adiyati dhabha ina rantsuwa da dawakai masu gudu suna shasheka falmuriyati qadha sa'annan masu kyasta wuta da kofatansu falmughirati subha sa'annan masu kai hari da asuba ubangiji yayi rantsuwa da dawakai masu irin waɗannan sifofi waɗanda suke gudu a yayin da mahayansu suka sukwane su suka sukwane su a guje domin kai hari da farmaki domin razana abokan gaba domin kare addinin Allah dabhan suna shasheka wato suna fitar da wani sauti daga cikinsu wanda shi ba haniliya ba ce wasu dabbobi an san su sukan yi irin wannan sauti yayin da suke gudu ko saboda gudun ya tsananta ko kuma saboda gajiya wani lokaci kuma saboda tsoro sukan fitar da irin wannan sauti an ce doki yana daga cikin waɗanda suke fitar da wannan sauti kamar yadda kare yana da wannan hakanan dila shi ma yana da waɗannan ce waɗannan su ne dabbobi da aka sani suna addaba addaba shine sautun yusma'u أو يخرج بشدة من الجوف ko min alhanjara daga makoshi wanda ba kuka ba ne amma ya yi kama da sheka ko haki to ubangiji ya rantse da dawakai waɗanda suke fita a guje su su kwana a guje suna fitar da wannan sauci saboda tsananin gudun da suka yi sa'annan falmugirati falmuriyati qadha sa'annan masu kyasta wuta da kofatinsu wato saboda tsananin gudu duk lokacin da suka taka wani dutse da kofatansu to za a ga walƙiya za a ga alamar wuta ta ainihin wato haska wanda yake nuna irin karfin da suke da su da kuma irin yadda suke dira akan ƙasa da kofatansu falmugiratu subha sa'an nan masu kai hari da asuba, wato masu kai hari lokacin asuba ne, domin wannan lokaci ne da yawanci a da can idan za a kai hari, wato mahara sukan kai hari a irin wannan lokaci, domin lokaci ne da makiyi ya sakankance ya gabala, kuma baya cikin shiri, saboda haka za a yi masa bazata, za a shammace shi, to akan kai wato hari irin wannan lokaci kamar yadda Allah maɗaukakin sarki da yake maganar azabar kafirai cewa idan nazala bi sahatihim fa sa'a sabahul munzari yayin da azaba ta sauka a farfajiyar alƙaryar su to asubahin waɗanda aka yi wa gargadi suka kin bin gargadi ya munana kaga ubangiji sai ya ce asubahin su ya munana domin a wannan lokaci ne aka saba kai farmaki da samame da hari akan waɗanda aka yi aka yi wa ni aka yi wa aka yi niyyar kai musu hari kamar yadda Allah da ya tashi halaka mutanen annabi Lut ya ce inna maw'idahum as-subh alaysa as-subhu biqarib ai lokacin halaka su asubahi ne asubahi ba kusa take ba don haka ayi hakuri lokacin su ya kusa zuwa ƙarshe domin asubahi kawai ake jira ta yi to wannan ya nuna haka ɗabi'ar larabawa take a wancan lokaci wajen kai hare-hare kuma a wannan lokaci ne a za a iya ganin inda abokin gaba yake domin asubahi ta yi babu duhu saboda haka za a iya hango a ina yake za a iya hango motsinsa da ainihin kai kawansa shi yasa suke zabar lokacin asuba annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yughiru sabaha idan zai kai hari ga wasu abokan gabansa yakan kai musu da da asuba yakan saurara idan ya ji kiran sallah to sai ya san cewa wannan gari ne na musulmi don haka sai ya fasa kai wannan harin idan kuma bai ji ba shikenan sai ya kai harin haka manzo sallallahu alaihi wasallam yake yi domin tantance gari wanda yake na musulmi da kuma wanda ba na musulmi ba to ubangiji ya sifanta waɗannan dawakai da cewa mughirati ne subha masu kai farmaki masu kai hari da asuba fa asarna bihi naqa sa'annan su ainihin tayar da kura bihi da shi wannan saurin da suke yi ko wannan gudun da suke yi sai ya zama kura na tashi kamar yadda ka san idan ka mutum ya fizgi mota shi a guje to za ga idan a cikin rairayi ne kura ta tashi ta turnike to haka shi ma doki yayin da aka wato fizge shi da karfi ya su kwana to lokacin kura za ta rika tashi duk sanda kofatan shi ya dira ƙasa sannan ya daga to kura za ta tashi ubangiji yace fa asarna bihi ay bi hadha al'adwi da wannan gudun da suke yi sai su tada kura wasu ka ce bihi anan ana nufin bil waqti wato a wannan lokacin na asubahi sukan tashi kura yayin da su aka wato guri ya ya turnike ya murtike da gwagwarmaya tsakaninsu da abokan faɗansu lati fawasaqna bihi jama'a sa'annan su kutsa tsakiyar dandazan jama'ar makiya bihi da wannan dawakai da suka su kwana da su wato da wannan su kwana da suka yi da dawakai su kutsa tsakiyar abokan gaba wanda wannan yake nuna tsananin jarumta da rashin tsoro da fargaba sai da za su shiga tsakiyar abokan gaban sannan kuma yake nuna sun yi abin cikin wani shiri da wani tsari da wani plan ta yadda shi abokin gaba bai san da cewa za a kai masa wannan farmaki ba saboda ba a shirye yake ba sai dai kwatsam ya ga dawakai na mahaya dawakai na mayaka a tsakiyar gari a tsakiyar su to wannan fassara ce da yawa daga cikin malaman tafsiri suka yi wanda ita ce fassara abdullahi dan abbas ita ce fassarar jumhurul mufassirin galibin malaman tafsiri haka suka fassara waɗannan rantsarantsa da cewa ubangiji ya yi ne da dawakai akwai kuma waɗanda suka ce akwai waɗanda suka ce wannan ya dai haka akwai kuma waɗanda suka ce waɗannan sifofi sifofi ne na raƙuma ana nufin raƙuma da waɗannan rantsarantsa ba da wakai ba suka ce ubangiji yana magana ko yana rantsuwa da raƙuman da mahajjata ke hawa daga mina zuwa muzdalifa daga muzdalifa daga arafa zuwa muzdalifa daga muzdalifa zuwa mina daga arafa zuwa muzdalifa da kuma muzdalifa zuwa mina don haka sai suka fassara wal adiyati dabha da cewa ina rantsuwa da raƙuma masu gaggawa suna buɗe kafafunsu sauraka dabha suka ce ba abin nan ba ana nufin wato masu shasheka ba ana nufin dabha daga daga daba ne aka yi ibdalin wannan ha'un din ai in ce larabawa suna yin wannan su ce zabahatil ibilu bi ma'ana zabahatil ibilu ko azbahatil ibilu yayin da raƙuma suke sauri suna bude kafafuwansu suna daga kafafuwan su bude su saboda sauri ce to wannan shine zaba'a zaba'a din zaba'a din ana nufin zaba'a a wannan tafsiri na biyu ce ina rantsuwa da raƙuma masu sauri suna buɗe ƙafafuwansu falboriyati qadha masu kyasta wuta da kofatunsu falbugirati subha masu kwararowa masu gangarowa lokacin asubahi wato su gangaro daga musdalifa lokacin asubahi zuwa mina fa asarna bihi naqa da wannan saurin su tayar da kura fa wasatna bihi jama'a sa'annan su su shiga tsakiyar musdalifa sun ce jam'u anan ana nufin musdalifa domin ana kiran musdalifa da jam'u kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa وقفتها هنا والجمع كله موقف da ya zo musdalifa ya ce na tsaya a nan duk inda kuka tsaya a jam'u gurin tsayuwa ne sai ya kirawo musdalifa da sunan jam'u sauraka wasaku da bihi jama'a suka keto tsakiyar musdalifa suka tsaya saboda haka kaga duk sun fassara sifofin sun danganta su zuwa ga gara kuma maimakon dangana su zuwa ga dawakai kamar yadda muka ce da dama daga cikin malamai sun fi karkata zuwa ga tafsiri na farko suka ce na farko saboda al'adiyat al'adiyat dabha kalmar dabh a larabci an fi sanin ta da wannan ma'ana wato ma'ana ta shasheka da dawakai suke yi saboda haka ita aka yi amfani da ita anan ba kalmar daba ba ko da kuwa kalmar zaba takan zo da wannan ma'ana to amma dai yanzu wannan kalmar ta fi kusa da hakika don haka a ɗauke ta da wannan ma'ana sannan abu na biyu suka ce kofatan doki shine wanda yayin da ya sauka da ƙarfi akan dutsen da yake mai wuta yakan kyasta wuta amma kofatan rakumi baya da wannan saboda kofatan doki ya fi ƙarfi ya fi tauri don haka shi yakan iya wannan amma ko fatar raƙumi bai da tauri da zai kyasta wuta don haka an fi sanin an fi sifanta raƙumi da kyasta wuta da kofatarsa afuwan an fi sifanta doki da kyasta wuta da kofatarsa sama da yadda ake sifanta raƙumi da cewa yana kyasta wuta da kofatarsa sannan kalmar mugirati al-mugirati wato masu kai farmaki masu kai hari tunda kalma ce ta daga agara yuziru fa huwa muziru wato mai kai farmaki sabanin raƙuman da za a hawo su daga arafa zuwa muzdalifa daga muzdalifa zuwa mina ba farmaki suke kaiwa ba saboda haka suna tahowa ne don haka masu fassara ayoyin da raƙuma suka ce abin da suka buƙaci su fassara almugera da cewa waɗanda suke gangarowa suke tahowa suke kwararowa maimakon su fassara kalmar da ainihin zahirinta da ainihin ma'anarta ta sarari to wannan yana daga cikin abin da wasu wato malamai waɗanda suka karfafa fassara ta farko suka faɗa duk da cewa masu karfafar abin nan fassara ta biyu sun ce to ai lokacin da ayat ta sauka domin su suna ganin aya ce abin nan sura ce makkiya suka ce to lokacin da ai surar ta sauka ba ma farlanta yaki ba ballantana har a sifanta mayaka a ciki domin sifa sura ce makkiya to in makkiya ce kaga babu maganar mayaka tunda lokacin ba ba a shar'anta wa annabi da sahabbai su yaki ba masu magana ta farko suka ce a'a duk da ba a shar'anta wa musulmi yaki a lokacin ba amma ai an san yaki larabawa suna yaƙi kuma an san haka sifofin dawakai suke a lokacin da aka fita da su yaƙi kuma haka su ba mayakan ta yaƙi a irin wannan lokaci da irin wannan kama saboda haka bai hana ubangiji ya rantsuwa da dawakai waɗanda suke ake amfani da su wajen kai samame da kai hari ko da ko lokacin ba a farlanta jihadi ba wannan shi ne abin da aka samu abdullahi dan abbas da ali radiyallahu ta'ala anhu domin shi ali radiyallahu ta'ala anhu yana yana ya dauki fassara ta biyu ne wato ya fassara al'adiyat da sauran sifofin da suka biyo bayan ta da cewa raƙuma ake nufi shi kuma abdullahi dan abbas ya fassara ta da cewa ana nufin dawakai har lokacin da wani ya tambayi abdullahi dan abbas game da tafsirin wannan aya ya fassara masa ayoyin waɗannan da cewa ana nufin dawakai sai ya je kuma ya tambayi sayyidina ali sayyidina ali ya ce ka tambayi wani tafsirar wannan ayar gabanin ka tambaye ni ya ce na'am na tambayi abdullahi dan abbas ya ce ya ya fassara maka ya ce ga yadda ya fassara mun ya ce da ni ana nufin dawakai shine yake ce masa sayyidina ali yake ce masa ma kanat lana qailul yawma badr ranar da aka yi yakin badar ai ba mu da dawakai dawakai guda biyu ne kawai muke da su saboda haka yaushe ne a wannan lokacin kuma kaga ba ma wato farlanta yakin ba saboda haka kuma da aka zo yakin ga abin da muke da shi dawakai ne kaɗan kuma ubangiji ya yabi wannan yakin saboda haka ba wannan ake nufi ba ya ce ana nufin al'ibilu to sannan wajen almuriyati qadhan su masu tafsiri na biyu suka ce almuriyati qadhan ana nufin wato ma'ajjata lokacin da suka zo muzdalifa sukan kunna wuta domin yin girki ko kuma domin su ga haske kafin asuba su yi su bar gurin to wannan shine muriyati qadhan din da aka faɗa to kaga anan shi ma sun ɗauki tafsirin ya ɗan yi nisa kaɗan tunda nan sifofi ne na abu ɗaya ba ba zai ba aya ta farko tana sifanta dawakai ko kuma tana sifanta rakuma aya ta biyu kuma tana sifanta ma'ajjata ba kaga in aka ɗauki wannan tafsirin na cewa ana nufin ma'ajjata da suke hura wuta a muzdalifa sai ya zama aya farko dawakai take sa mana rakuman su take sifanta aya ta biyu kuma tana sifanta su ma'ajjatan tare da cewa adafi aka yi da fa'u fa'u ɗin tana nufin dukkan sifofin na abu ɗaya ne shi yasa ba a yi adafi da wawan ba da adafi aka yi aka ce wal muriyati ko wal mugirati sai zama kowace rantsuwa daban take sai zama kowanne zaman kansa yake to amma sai aka yi amfani da fa wacce take nuna jumla ta biyu hada take da jumla ta farko wato jumla ta biyu sakamako ce ta jumla ta farko wal adiyati dhabha sun fita a guje sun fita a guje don haka nema falmuriya ti kadhan suke kyatta wuta da kofata su saboda gudun da suke daga jumla ta biyu ta zama sakamako ce ta jumla ta sannan falmugera ta subhan shi ma sakamako ne na wannan fita a guje da wannan dawakai suka yi don haka kaga abu ɗaya ne dai kalla iyaka ake sifanta shi da sifofi daban-daban shi yasa aka yi amfani da fa'un ba a yi amfani da wawun ba don haka da wannan ne suka murkushe fassarar farko a fassara ta biyu to a zahiri dai a fassara ta farko ta fi kusa da da zahirin lafizan ayar kuma za ka samu wasu daga cikin malamai sun fi karshe yasa jumhurin malamai suka fi karkata zuwa ga wannan duk da cewa idan an ce fassara ta biyu za a iya ɗaukanta wato wato a matsayin istinbadi ne yadda aka sifanta dawakai saboda wannan abu da suke yi to raƙuma ma su ma suna yin wani abu kwatankwacin wannan yayin da alhazai suka taho daga daga arfa zuwa zuwa mina don haka su ma sai su shiga karkashin ayan ta hanyar istinbadi amma ba ta hanyar nassi ba wasu na ganin to ba laifi a yi hakan amma dai a bar ayar akan cewa ana nufin dawakai musamman da aka ce fal mughiratu subha idan kun ce ana nufin wanda suka taso daga arfa suka zo muzdalifa ai arfa ana baro ta ne lokacin magarba ba lokacin asbahi ba duk da su sun ce ai nan mugira ta ana nufin wanda suka baro muzdalifa zuwa mina wannan kuma lokacin asuba ake baro ta ba lokacin ba ba ba, ba da daddare ba to abin da dai ubangiji yake nuna wa anan shine rantsuwa da waɗannan da da waɗannan dawakai waɗanda ya sifanta su da waɗannan sifofi wanda dukan su sifofi ne da suke nuna karsashi da nishadi suke nuna ƙarfi suke nuna amfani wanda wanda yana nuna cewa ko cikin dabbobi Allah yana fifita dabbar da take da karsashi da nishadi da amfani sama da dabbar da take mai kasala mai san jiki marar amfani saboda ka dokin da yake ingarman doki ne karfa ne mai gudu ne wanda za a yi amfani da shi wajen ɗaukar kalmar Allah ya ɗara dokin da yake mai kasala ne rago ne da kiki wanda babu abin da ya sani sai yawo yana tsintar abinci a cikin bola haka babu shakka ba za ka haɗa wannan dokin da wannan dokin ba haka nan a cikin mutane mutumin da yake mai karsashi ne mai amfani mai kai kawo ne wajen aikin aikin Allah ba za ka haɗa shi da wani wanda yake kasalalle da kiki wanda ba abin da ya sa a gaba sai ci da sha dole su bambanta idan har Allah ya fifita wannan akan wannan da kuma dabbobi ne to kaga kai dan adam da Allah ba ya baka hankali idan har baka zama mai amfani ba cikin al'ummarka to babu shakka wanda yake da amfani yayi maka fintinkau haka abinda zamu iya fahimta daga cikin wannan kenan ubangiji yayi wannan rantsarantsa ne don ya ce da mu innal insana li rabbihi lakanut lalle dan adam butuli ne dangane da ubangijinsa wannan shine dalilin rantsuwa ubangiji yayi rantsuwa da wannan dawakai domin ya ce da mu innal insana lalle mutum anan ana nufin jinsin mutum kamar yadda Allah madaukakin sarki ce wal asri innal insana lafi qusr yana nufin jinsin mutum gaba daya kaga kowane mutum zai shiga karkashin wannan sai waɗanda Allah madaukakin sarki ya ji kansu ya tsame su daga cikin wannan sifa amma idan ba ka ba bisa ɗabi'ar su za a iya samun su da irin wannan sifa wato lakanudun lalle mai butulci ne larabawa suna da wato fassara daban-daban da suke bawa wa'anar kalmar kanut kamar wasu daga cikin larabawa suna kiran mutumin da yake butulce wa ni'imar Allah wanda za a yi masa za a kyautata masa a ni'imta shi amma lokaci guda ya butulce wannan ni'imar ya rufe ido ya nuna bai ma san an yi masa ba sukan kirawo shi kanut haka nan mutumin da yake maruwaci an bashi amma mammako ya masa yawa kankamau ne to shi ma sukan fassara shi sukan kira shi da kanut haka nan mutumin da yake tantiri mai yawan laifi mai yawan sabo shi ma sukan kirawo shi kanut haka larabawa duk akan samu kabilu kowace kabila ta yi amfani da wannan kalma a wata ma'ana kamar kabilar mudar da rabi'a sukan yi amfani da ita a matsayin kafur bi ni'matillah wanda zai kafirce wa ni'imar Allah wanda za a yi masa ni'ima a kyautata masa amma lokaci guda ya rufe ido kamar ba a taɓa yi masa ba to sukan kirawo shi kanut kamar yadda kabilar kinda sukan kirawo mutumin da yake wato mai rowa sukan kirawo shi wato kanut waɗannan sifofi duka suna iya haɗuwa a ƙarƙashin kalma wato kalmar kanut ɗin ya zama ta kunshi duka waɗannan ma'anonin don haka kalmar kanut ɗin tana nufin butulu mai rowa tantiri duk za ka iya sa ma'anonin ƙarƙashin kalmar shi yasa ubangiji ya zaɓi kalmar domin ta haɗe duka waɗannan ma'anonin da larabawa suke sarrafa kalmar a kanta. Kaka inna insana li rabbihi lakanudun lalle dan adam butuli ne lalle dan adam marowaci ne lalle dan adam tantirin fantsararre ne game da ubangijinsa mai fantsare wa ubangijinsa ne mai rowa ne da abin da ubangiji ya masa mai kuma kafirce wa ni'imar ubangiji ne babu shakka wannan sifa ce da ta fi karfi game da wanda yake kafiri ko munafiki ko wanda ya yarda addinin Allah bayan bayansa babu shakka wannan sifar ta fi bayyana tattare da shi shi yasa wasu suka yi kokarin su ce wannan ana sifanta mutum kafiri ne da ita wato sifa ce ta kafiri ba sifa ce ta mumini ba wasu suka ce ana nufin alwalid ibn mugira shi ake nufi da wannan da wannan sifa din to amma dai mu dauka Allah yana sifanta dukkan mutumin da ya sifantu da wannan sifa da shi Allah yake nufi ba sai mun kebance wani mutum daban ba a iya samu wato su ne kafirai wannan sifar ta fi bayyana karara tare da su sannan kuma waɗanda suka shiga ta farki irin na kafirai ko da za su bayyana musulunci a baki kamar munafukai sannan kuma wasu ba ta garin musulmi su ma za su iya shiga karkashin wannan sifa sai ya zamo cikin waɗanda suka kwaikwayi aikin kafirai ka sifar za ta iya gaskanta akan dukkan wanda ya siffanta da ita sawa'un kafiri ne dan tagarya na asali ko kuma a'a kafiri kowa yake tabbata wannan ne to a haƙura mana in ta daidaita sai a kyale magana ko kafiri ne wanda yake ya sa sutura ta addinin musulunci amma kuma a zuciyarsa babu addinin musulunci din ko kuma a wani bata garin musulmi ne wanda kawai a baki yake nuna musulmi ne amma a aikace kuma wani abu daban yake duk ayar za ta gaskata a kansu sannan ubangiji ya ce wa innahu ala zalika la shahid lalle shi mai shaida ne akan haka wa innahu wannan damirin wasu malamai suka ce wa innahu shi mutumin ala zalika akan wannan butulcin la shahid shi mai shaida ne wato shi da kansa ya san shi butuli ne shi da kansa ya san shi ainihin mai kafirci ne ya san shi tantirin mai sabon Allah ne shi da kansa ya yarda da haka ko dai tun a nan duniya ya yarda da cewa shi hakan yake ko kuma an je lahira ko a nan ya ƙi yarda da cewa shi hakan yake yana musu to an je lahira gaskiya za ta fito zai yarje wa kansa cewa eh shi hakan yake kamar da Allah ke cewa ma kana lil mushrikina an ya'muru masajid Allah shahidina ala anfusihim bil kufr ulaika habitat a'maluhum wa fi an-nar hum khalidun ba za ta yiwu ba ga mushrikai a ce su za su raya masallatanyar Allah bayan suna shaida ga kawunan su da kafirci bayan sun yarda su kafirci su kafirai ne Allah ce shahidina ala anfusihim bil kufri kaga innahu ala zalika kirin la shahid sun shaida su kafiran ne ko yadda Allah yake cewa a ranar a ranar gobe kiyama Allah ya bayan ya tara duk duniya duk halitta gaba ɗaya ce ya ma'asharal jinni wal ins alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna alaykum ayati wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha qalu qalu shahidna ala anfusina wa gharratuhum al hayatu ad-dunya wa shahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin randa Allah zai tara daddadan aljanu da mutane ce ya ma'ashar aljinni wal ins ya ku taron aljanu da mutane alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna alaykum ayati wasu manzanni ba zo cikin ku ba wanda suke karanta muku suke labarta muku ayoyina suke jan kunnen ku game da wannan ranar da za ta zo wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha qalu shahidna ala anfusina ce mun yi shaida akan kanmu eh duk abin da aka faɗa haka ne wa gharratuhum alhayatud dunya rayuwar duniya ta rude su suka fandare wa hanyar Allah wa shahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin a yau ga sun yi shaida akan kansu cewa su kafire ne su butuli ne waɗanda suka turbida ni'imar Allah da kafirci suka turbida ni'imar Allah da rashin godiya da rashin yi masa da'a da rashin kyautatawa halittarsa kuma kamar yadda ubangiji yake cewa faman azlamu mimman iftara ala Allah kadiban aw kadzaba bi ayatihi أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين lokacin da mutuwa ta zo musu a lokacin za su ga azabar Allah gadan-gadan domin ga mala'ikun azaba nan sun zo ta idza ja'atuhum rusuluna yatawaffawna qala aina ma kuntum tad'una min dunillah idan abubuwan da kuke kira domin su baku su kuke ganin za su baku kariya idan abin da kuke takamar ya isan muku a nan duniya za ku iya yin komai da shi ina yake yanzu aina ma kuntum tad'una min dukaru zallu Allah mun yanzu mun neme su mun rasa cewa shahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin suka yi wa kansu shaida cewa eh lalle fa su kafirai lalle su butuli ne lalle su waɗanda suka yi wa Allah madaukakin sarki tawaye ne idan ba a ce wasu za su kiyarta su yi shaida yadda suka rika karya a duniya su rika karya a lahira su ce wa sun malam ta kun fitnatuhum illa an qalu wallahi rabbina ma kunna mushrikin su ce ya Allah wallahi mu ba mu ba ba shirka muke ba so sai ubangiji ya rufe bakin da ya saba yin karya a nan ya saba ainihin yaudarar mutane da zakin baki sai ubangiji ya rike al-yawma naqtumu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun a yau sai mu rufe bakin sai mu bude hannayen mu ba su damar su yi magana sai su farke da magana su farke da bayani haka nan kafafuwa su kama shaida su kama shaida da mu akai kaza da mu akai kaza tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun saboda haka za su yi shahada ko da bakinsu ko kuma su yi shahada ainihin da gaban jikinsu su yi musu shaida haka wasu malamai suka ce innal insana li rabbih lakan wa innahu ala zalika damirin yana komawa zuwa ga zuwa ga shi mutum wasu malamai suka ce wa innahu shi ubangiji ake nufi wa innahu ala zalika la shahid wato halarce yake yana gani duk abin da dan adam yake to haka yana ganin butulcin nan da yake ba wai baya gani shi ba yana ganin shi kale shi yayi kamar da Allah yake cewa summa Allahu shahidun ala ma yaf'alun to ubangiji yana halarce yayin da suke aikin da suke yana ganin su don haka ranar gobe kiyama zai fasa kwai ubangiji zai kirawo shi ya gaya masa duk abin da yayi ubangiji ya rubuce shi a lokacin da shi ya manta duk da cewa jumhurin malamai sun fi ganin cewa lamirin yana komawa ga mutum saboda siyakin ayar gaba daya ya tafi a bai daya kar ya zama na an raba zamirai an ce innal insana li rabbih lakanut ana nufin dan adam sannan a ce wa innahu a ce Allah ake nufi sannan a ce wa innahu a ce dan adam ake nufi kaga Allah an raba hankalin mai sauraro an kawo lamirin dan adam duma ce li rabbih ay li rabbil insan shi dan adam din kenan sai kuma kace wa innahu ay wa inna rabbil insan sai kuma aka da kace wa innahu ay al insan kaga anan an mawwatsa zamiran an rarraba su sabanin idan an tafi akan fassara ta farko na cewa ana nufin dan adam sai zama innal insana li rabbih lakanut wa innal insana ala zalika la shahid wa innal insana li hubbil khair la shadid kaga sai ayar ta tafi a bai daya a siyaki daya a zubi guda ɗaya. Saboda innal insana lalle mutum li rabbihi ga ubangijinsa lakanud lalle tabbas mai butulci ne wa innahu ala zalika lashahid kuma lalle shi mai shaida ne akan haka wa innahu li hubbil khairi lashadid kuma lalle shi mai tsananin san alkhairi wa innahu shi lalle dan adam li hubbil khairi ai da hubbil mali la shadid mai tsananin san naira ne mai tsananin san dala ne ko ba ka bane haka abin yake lokacin da aka kawo kuɗi daga Bahrain annabi sallallahu alaihi wasallam ya salla asuba sai ga masallaci ya cika annabi ya juyo ga sahabbai an cika masallaci ya ce na sa abin da ya kawo wannan ɗabi'a ce ta ɗan adam ta ɗan adam don haka musulunci baya yaƙar wannan ba a cika kaso kuɗi ba kaso shi ba wani abu kaso kuɗinka ka nemi kayanka musulunci bai hana ka wannan ba kawai dai akwai tsare-tsaren da musulunci ya maka sai ka kula da su shi yasa kaga a nan sai ubangiji ya kirawo dukiyar da da alkhairi ya kira ta sharri ba to inna hu li hubbil khair li hubbil khair kaga ai alkhairi ne dan kaso kuɗi kai kuɗi ka tsara kuɗi ka samu kuɗi alkhairi kaso sai yasa Allah ce wa tuhibbun al-mala hubban jamma ko da san kudi da yawa ubangiji ya kirawo kudi alkhairi a kurare da yawa alqur'ani كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية إن ترك خيرا هي خيرا أنا كنت أنت زي بني أن rubuta wasi'ar rubuta wa ɗayanku idan mutuwa ta zo masa in ya bar dukiya sai Allah ya kira ta khairan shi kaga alkhairi ce haka nan ubangiji madaukakin sarki yana cewa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tunfiqu illa ibtigaa wajhi Allah wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaykum wa antum la tuzlamun kaga ayat to Allah ya kirawo aya kuke anan da alkhairi wa ma tunfiqu min khairin abinda kuka ciyar daga alkhairin da ya baku shine dukiya bali anfusikum kanku kaiwa وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله بعدن كوم za ku ciyar ba sai dan neman ga Allah وما تنفقوا من خير abinda kuka ciyar na alkhairi yuwaffa ilaikum za a cika muku ladansa wa antum la tudlamun ba za a cuce ku komai ba sai ci gaba da cewa fuqara alladhina uhsiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ardi yahsabuhum al-jahilu aghniya'a min at-ta'affuf tahsibuhum تعرفهم تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا sai ce wa ma tunfiqu min khairin fa inna Allah bihi alim ubangiji sai ya sake maimaita kalmar wa ma tunfiqu min khairin saboda haka ashe dukiya alkhairi ce inda take zama sharri ka nemi dukiyar da ba ta halal ba ka nemi dukiyar da ba taka ba ka nemi ka cuci mutane don ka tara dukiya ka yi rowa da dukiyar da Allah ya baka to wannan ba zai amfani ka ba ta zama dukiya ce ta haram annabi ya yabi dukiya ta halal ya ce ni'mal malu salih bin rajul salih kaga sai an samu waɗannan sharuɗa guda biyu sannan dukiya take zama mai amfani take zama alkhairi wato ta zama dukiya ce ta halal almalu salih sannan kuma ta zama a hannun mutumin kwarai amma dukiya ko ta halal ce idan ta shiga hannun mutumin banza to babu shakka ba zai tafiyar da ita inda Allah yake so ko da ko zai same ta inda Allah ta inda Allah yake so ta yi gadar ta yayi ta yi noma yake ta yi kwadago yake yi da gubun goshin sa ake bashi amma idan ya samu wannan dukiyar yayi dako ya wahala ya samu sai kuma ya tafi gidan giya ya tafi gidan karo ya tafi sabon gari to kaga anan almal din malul halal ne amma kuma inda ya sa shi ya sarrafa shi ba inda ya dace ba to dole sai an samu sharadi guda biyu dukiya za ta zama alkhairi ga mai ita ta kasance ta halalce sannan kuma ta shiga hannun mutumin kirki to wannan an samu abin da ake so shi yasa dukiyar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam masu dukiya ta amfani musulunci dukiyar sayyidina abubakar الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى سيدنا أبو بكر الله يا باشا وأنا matsayin da dukiyarsa da yake ciyarwa yu'ti malahu yatazakka abinda yake nema ya tsarkaka gurin ubangijinsa zaka zai dauki dukiyarsa ya bayar wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza babu wata ni'ima da wani da ya masa wani abu ba Allah ba wanda yake ne mai biya shi ba wanda yake yi wa sai da bakar rawa yace bara in biya ka abin da shi yasa yake daukar dukira illa tiza wa rabbil alamin fuskar ubangijin sa kawai yake nema ya samu karbuwa a wajen ubangiji so ma to fi kuna min wa ma to fi kuna illa tiza wa shilla saboda kawai yardar ubangiji da amincewarsa da karbuwarsa da ganin ubangiji ranar gobe kiyama wanda shi yake so kawai wala sofa yarda wani ce to sannan za mu ba shi sai ya gamsu sai ya ce na gamsu na gamsu ubangiji to kaga wannan dukiyar ta amfani da ita haka za ka hada ta da dukiyar karuna ba to inna ma utitu ala ilmin indi ce da ban san za a bani ba a banza na samu dukiyar nan ba duk wa'azin da aka yi masa ya sa kafa ta ki kaga wannan dukiyar da wannan dukiyar duk da ta dukiya ce amma wannan dukiya ce ta halal kuma ga hannun mutumin kirki sai ta amfani al'umma har alkur'ani ya yi rikodin din wannan a ciki ake karantawa har duniya ta tashi haka nan dukiyar sauran sahabbai masu dukiya ta amfani al'umma dukiyar sayyidina umar dukiyar abdurrahman ibn auf dukiyar sa'ad ibn abi waqas har bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wasallam sa'ad ibn abi waqas shi yake sayan abinci na shekara ya dire gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam matansa su ci saboda haka mata annabi sallallahu alaihi wasallam da ya bari ba su taba bara ba a taba zuwa a ce a tara musu taimako ba su rayu cikin irin wannan kaskancin ba akwai wanda suka tsaya da dukiyarsu suka ga sun kare musu mutuncin su da har suka bar sa'ad ibn abi waqash yake fitar da wani makudin dukiya a duk shekara bayan dukiyar da ya ciyar lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam yana da ita kaga ashe ba dan ganin annabi yasa yake dukiyar da dukiyar sa har bayan sa ya ci gaba da dukiyar da da dukiyar sa dan wanda aka saboda wani da wani da wani zai taimaka amma in ba wani da wani cikin magana ba zai taimaka ba saboda wani ce a ai ya taimaka a in kai dan Allah to ka san Allah yana yana kallon abin da kai wa tunfiqu min khairin fa inna Allah bihi alim Allah ya san da wannan ko menene bin dukkan kantarsa ubangiji ya san shi wani amal misal da zarratin khairan ya rahu kantarsa sai ubangiji ya aje maka shi kuma ya tarbiyantar maka da wannan abu ya ainihin ya rene shi ranar gobe kiyama ka yi mamaki sauraka wasu malamai suka ce wai nahu bi hubbil khair la shadid lalle shi mai tsananin san alkhairi ne wato lalle shi mai tsananin san dukiya wasu kuma suka fassara shadid anan da shadidul bukhli wa innahu li hubbil khairi la shadidul bukhli saboda tsananin son dukiya mai tsananin ruwa an gane ko wato ba mai tsananin son dukiya ba sai ya zama na la shadidun yana tsananin ruwa li hubbil khairi saboda tsananin dukiya san dukiyar da yake an gane ko akwai bambanci tsakanin fassara ta farko fassara ta farko shi mai tsananin san dukiyar ne amma ba lalle ruwa ba yana so ya samu amma kuma zai ruwa ba fassara ta biyu mai tsananin ruwa saboda tsananin san dukiya da yake dukiyar ta sa shi wato saboda tsabar san ta riga ta zama a zuciyarsa take zaune da abinda masu hikima suke cewa dukiyarka ta zauna a tafin hannunka kakka bari ta zauna a zuciyarka ta zama a tafin hannunka take fi yadika la fi qalbika to in a tafin hannunka take sai ka iya sarrafa ta yadda kake so sai ka sarrafa ta yadda za ka nemi yarda Allah amma in ta shiga zuciyarka to an shiga uku to a nan ne mutum zai rufe ido babu sani babu sabo babu wani abu mutunci in dai harkar kuɗi za ta haɗa ku a nan komai ma zai iya faruwa sai ka ji mutum yana ni ba akan harkar kuɗi komai zan iya yi ba to kaga wannan zuciyar wato dukiyar ta a zuciyar take zaune na ji mutum yana cewa ni ba akan harkar kuɗi ba zan iya kisa ba zai ci zai iya kisa in dai maganar kuɗi ce to duk wanda zai kawo masa matsala akan harkar kuɗin nan yana ga kashe shi zai to gari shi ya riga shi to kaga wanda ya zama shi ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ta'isa abdud dina ta'isa abdud dirham wato bawan bawan duk yanzu ita dukiyar ba shi ita ce take hidimta masa ba ba ita ce take masa hidima ba shi yake mata maimakon dukiya ta zama tana maka hidima tana biya maka bukatunka ta biya bukatun waɗanda suke kusa da kai ta biya bukatun addininka sai ya zama na kai kake bauta wa dukiyar to kaga sai yadda dukiyar ta yi da shi ke akan dukiyar dan komai zai idan shi bawa dukiyar saboda ka akwai lokacin da dan adam zai kai wani mataki na san duniya da san dukiya ya zama na mai kamar mai bauta wa dukiyar ita kanta bari ya zama mai bauta mata saboda haka yana yarda idan akwai maganar dukiya yana fushi akan maganar dukiya yana bayar wato yana yana yana yana kashe dukiyarsa a inda ya san zai samu ribinta ninkin ba ninkin inda kuma aka ce sai an je can sai ya kankane idan aka ce a nan in ka kashe za ka samu riba ninkin to ko nawa ne ka gan shi wajen kamun kafa wajen a yi masa wasu takardu wajen cin hanci nan cin hanci can abinda zai abinda zai nema ba na gaskiya ba ko nawa zai kashe dan yana tsammanin abinda zai samu zai ninninka amma a ce ka ciyar za a ninninka maka a can to sai ka ga cewa a nan kuma yana ruwa zai rika jin san san dukiyarsa sama da san kowa sama da san komai da ka hatta addinin sa yana bayan dukiyarsa in abin ba zai ci karo da sha'anin dukiyarsa ba sai ya yi yadda in kuma zai ci karo da sha'anin dukiyarsa to zai haƙura da shi ko addini ko addini sauraka san da yake wa dukiyar ya fi ƙarfin san da yake wa Allah da manzansa sannan yana tsoron abin da zai taɓa dukiyar nan sama da abin da sama da tsoron da yake ji da abin da zai taɓa addininsa in an ce in kayi abin nan fa za ka haɗu da asara cikin duki ko mun kaskanta ta sai kauce masa amma ce in ka bai abin nan ka saba wa Allah za ka samu matsala addinin ka zai ce ba komai uqtulu yusufa aw utrahu wa ardan yaqulu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin idan aka yi ka tokarar daga ba a tuba ce ba komai ba tuba ba tuba akwai da suke ganin kamar idan suna da dukiya za su yi wa Allah wayo zai ga hanyoyin da ba su dace ba wajen tara dukiya to sai rika dan bincinar wani abu sai dan lafi wani abu sai jefa a islamiyya ya dan binciri wani abu sai jefa a masallaci ya dan binciri wani abu ya dan ɗaliban ilimi ya dan rarraba musu ya dan binci wai yana ganin wannan dan abin da yake dan fincina duk za ya rufe zai kwabarin din wancan barnar da yake wanda kuma Allah ba ka masa wayo duk ya san me kake nufi kafin kai ma ya san me kake nufi saboda haka idan kasancewa dukiyarka ta haramun ce ba abin da za ka yi wannan maganar haramun da ka tara ubangiji ya wanke maka ko a islamiyya ko a ina ne ko ina ne sai sai ubangiji ya tambaye ka su masu islamiyya su karba kar su ji cewa ba za mu karba ba ku karba ba laifin ku bane ba laifin ku bane amma shi wannan maganar ya dau dukiyar haram ya ciyar ya ce zai samu lada ba ta so ba ma wannan rudu ne kawai wutar kansa yake yaudarar kansa yake kai ya zaci cewa wannan dukiyar da ke bayarwa wai ana da ana rubuta masa lada ko duniya za a cika ta da yi masa addu'a matukar dukiyar ba ta halal bace babu lada ba ko kaɗan kamar fashi ne yayi fashi ya zo yana muku yana sadaka da kuɗin da ya fashi a zaci cewa a wannan sadakar yana nan mala'iku kuma ana ta rubuta masa manya manyan lada an manta da sadakar da an manta da fashin da ya a'a magin da ya karba ya abin wannan ba shi da laifi bai san ma ta ina watakila aka samu dukiyar ba abinda ba a so mutumin da aka san kasancewa tsantsar haramun yake ci tsantsanta to ka karɓi kyautarsa mutumin da ya dan taɓa nan ya dan taɓa nan yana da sana'a da halal yake shigo masa ta nan amma ya kasa hakuri da ita sai da ya buɗe wata kofar haram kuma ita ma tana supplying ɗinsa da wasu da wasu da wata dukiya saboda haka dukiyar an gaure halal da haram to nan malamai suna cewa ka ci kawai in an baka kakka damu amma in ka san tsantsar haramun ce sana'ar sa ce haramun ce gaba ɗaya sana'ar sa shi babu wani abu halal to wannan bai halarta ka ci dukiyarsa ba malamai sun yi rubutu akan wannan da haka malamai suka fassara wannan aya da tafsiri biyu wa innahu li hubbil khairi la shadid lalle shi mai tsananin san alkhairi ne wato mai tsananin san dukiya ko kuma wa innahu li hubbil khairi la shadid lalle shi saboda san alkhairi mai tsananin ruwa ubangiji madaukakin sarki ya kushe mutumin da yake da girman kai da ruwa wanda zai yi saboda kawai ya birge amma in ba birgewa guri to da ta rage ruwa ubangiji madaukakin sarki ya ce inna allaha la yuhibbu man kana muhtalan fakhura alladhina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli wa yaktumuna ma ataahum Allah min fadlih wa atadna lil kafirin 'adaban muhina ubangiji ya ce alladhina yabkhaluna inna allaha la yuhibbu man kana muhtalan fakhura Allah baya san mutumin da yake mai girman kai mai fariya Allah baya san sa sai ya sifanta mai girman kai da fariya da fariya yana hura hanci yana karfafa yana nuna ya isa yana nuna ya isa ba wanda ya kai shi allazina yabkhaluna wanda suke ruwa wa ya'muruna an-nasa bil bukhli kuma suke umartar mutane da ruwa to yana ruwa kuma bai bai bai da ruwar kansa ba har ma wani in ya ga yana alheri zai kokarin ya taka masa bulki nuna masa kai kana irin wannan ba zaka zaka zo wata rana baka da shi mutanen nan ba a iya musu kawai ka rika dake musu in sun zo ka sha kunu ka murtike ka bata musu ya ya bukhaduna wa ya'muruna nasa bil bukhl wa yaktumuna ma atahum Allah min fadli abinda Allah ya ba su kullum fa koyewa suke ba sa so asali kada kada su ade musu taimaka Allah madauki sarki ya ce wa adanna lil kafirina azaban muhina sai alladina yunfiquna amwalahum ri'a an-nas الذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما ubangiji ya ce waɗanda suke ciyar da dukiyarsa ri'a nas dan mutane kawai su gani in kaga sun yi to a gaban jama'a ne inda za a tallata an zo wani lanci su tashi wasu ma su yi karya su faɗi abin da ba haka ba su haɗa mutane da su haɗa mutane da rigima da jama'a su yi musu karya su ce mun ba da kaza da kaza kuma karya suke kawai dan ya birge jama'a ko kuma in ma ya bayar din bai bayar dan Allah ba inda a gida aka same shi kadai ba zai bayar ba amma tunda da jama'a wanda ya tashi wanda ya tashi wanda ya tashi shi ma kada a ce bai ce komai ba zai tashi ya karya yunfiquna amwalahum ri'a an-nas wala yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir ba imani da Allah ba imani da ranar lahira a zuciyarsa to wannan tare da shedan suke shaitan ne abokinsa shi ne abokin hulɗarsa shi ne mai ba shi shawara wa man yakun shaytanu lahu qarinan fa sa'a qarina wanda duk shaitan ne abokin hulɗarsa abokin tafiyarsa abokin gamansa to wanda abokin gami abokin nan wanda yayi muni kwarai da gaske Allah ce ma za alaihi me zai cutar da su law amanu billahi wal yawmil akhir wa anfaqu mimma razaqahum Allah me zai cuce su ina su imani da Allah su imani da lahira su ba da abin da ubangiji ya su ciyar da abin da ubangiji ya ba su wannan ba zai cutar da su komai ba bal ma wannan abu ne da zai ƙara sa albarka a cikin dukiyarsu abu ne da zai wato kankare musu laifuffukansu abu ne da zai tsaftace musu zuciyarsu ubangiji ya soki masu ruwa ya ce wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahum Allahu min fadlihi huwa khairan lahum bal huwa sharrun lahum sayutawwaquna ma bakhalu bihi yawm al-qiyamah kada waɗanda suke rowa da abin da Allah ya ba su suke rike abin da Allah ya ba su kada su yi zaton cewa wannan alkhairi ne gare su bal huwa sharrun lahum wannan ba alkhairi bane sharri ne kasu ɗauka wayo ne kasu ɗauka sun fi kowa sanin tattali da alkinta dukiya da amfaninta a'a sai yutawwaqu da baba qulubihi yawm al-qiyamah za a yi musu dan wuya abin wuya da wannan abin da suka yi yawar da shi ranar gobe kiyama za a yi musu dan wuya na wuta da wannan dukiyar da suka yi rowar ta ranar gobe kiyama wato za ta zama sanadiyar azabar su a ranar gobe kiyama shi kaga ubangiji ya soki duk waɗanda suke rowa suke rike abin da Allah ya ba su ba sa ciyarwa fi sabilillah fil muqabil ubangiji kuma ya yi waɗanda suke ciyarwa a ayoyi barkatai kewa a cikin alqur'ani ayat farko ta cikin suratul baqara allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salat wa mimma razaqnahum yunfiqun ya zaka hada waɗannan da allazina yura'un allazina hum yura'una wa yabna'una al-ma'un ya zaka hada wannan da wannan ya zaka hada na farkon bakara da na karshen ara'aita ai ba su haɗu ba sun yi hannun riga. To Ubangiji ya ce wa inna hu lihubbil khairi da shadid. Sai Ubangiji ya yi gargaɗi da jan kunne da tsoratarwa ga masu irin wannan dabi'a ta haɗama da butulci da rowa ya ce afala ya alamu idza bu'sira ma fil qubur ashe bai sani ba lokacin da za a tashi za a fito da na cikin kaburbura wato lokacin da ubangiji zai yi umarni a yi busa duk wanda yake cikin kabari a gan shi ya fito wa idza nufika fi suri fa idahum min al ajdas ila rabbihim yansilun lokacin da za a yi busa a cikin kaho sai ka gan su daga cikin kaburburan su zuwa ga ubangiji suna gaggawa suna ta kwarara wato ka gan suna ta tuttuwa جماعة جماعة خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر خش عن أبصارهم إذا نونس أكسع أكسعنشي yakhrujuna min al-ajdas suna fitowa daga cikin kaburburan su ka'annahum jaradun muntashir kamar farar da tawarwa su wato kowa a cikin imuwa da kidimewa bai san inda zai tafi ba ga sun fito kuma kamar tururuwa irin fitar da suke yi lokacin da suke fita fita bautar gumakansu ko laifu abin da laifukan su yadda suke fita wato kungiya kungiya jama'a jama'a yau makurjuna min al-ajdas sira'a ka'annahum ila nusubin yufidun sai suke fitowa daga kaburbura ta gaggawa to shi da ubangiji ce afala ya'lam shi bai sani bane idza bu'sira ma fil qubur idan aka tono ko aka tattono a cikin abin da yake cikin albaqara shine kasa ta koma sama sama ta koma kasa wato abin da yake can kasa duk a fito da shi ya dawo sama saboda duk abin da yake cikin kasa na matattu ubangiji ya fito da su to idza qubur bu'sirat da aka tattone kaburbura wato ubangiji ya yi gugusa duk wanda yake cikin kabari ya fito to lokacin magana ta kare maganar wato maganar butulci maganar girman kai maganar rowa maganar dukiya maganar jama'a maganar kaza maganar mulki maganar duk wannan kuma ta kare a lokacin hussila ma fi sudur aka tantance abin da yake cikin kirata ubangiji ya fito da duk abin da yake cikin kirji na na kuduri na aƙida ko na niyya na soyayya ko na kiyayya dukkan wani abu da dan adam yake koye shi a cikin zuka wa asirru qawlakum wa yusharu bihi innahu alimun bi dhati sudur ku koye ko ku bayyana ubangiji ya san meye a cikin zuciyar saboda haka akwai ranar da zai don kabo duk abin da yake cikin yau mutum da sarai ranar da za a banka da asiri da za a tona asiri komai ubangiji ya fito da shi za ka na cikin kirji ya fito bayan an fito da gangar jikinsu daga cikin kabari sai kuma a fito da abin da yake cikin kirji a lokacin za a tantance mai laifi da wanda ba mai ba mai laifi ba sai daga an ga mai laifi an san mai laifi ko da kuwa anan ba a san shi da wannan ba kamar yadda Allah yake cewa yu'rafu al-mujrimuna bisimahum wa yu'khadhu bin nawasi wal aqdam yu'rafu al-mujrimuna bisimahum da alama masu laifi za a gane su kowa za za a fahimci ga wannan ga irin laifinsa domin ga irin abin da aka ga yayi kamar barayin da suke sata dukiyar jama'a kowa irin dukiyar da ya sata haka zai taho da ita niki niki yana da kwanta ranar gobe kiyama ka saci dala a zanka kana da dakon dala ranar gobe kiyama mai dala za ta yi maka banda wahala da za ka sha naira ka sata euro ka sata duk irin dukiyar da ka sata a'a filaye ka sata wanda zai tawo yana ta kwamfuta shanu ne raƙuma ne duk irin nau'in dukiyar da ka sata za ka zo da kana ta kwantara na gobe kiyama ƙananan dabbobi ne awaki ne zo suna kuka to kaga wani alama ce kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wani mai mayaudari a ranar gobe kiyama tuta ce za a dasa a bayansa a ce hazihi qudratu fulan ibn fulan ga yaudarar wani dan wani da nasabarsa za a rubuta sai da kowa zai hango Allah ya shi rana ce mai ban tsoro yadda ubangiji yake sifanta ranar gobe kiyama da mutane za su kasa kulli kuma su yi yaƙini da abin da suke ji su da wannan laifuka na doron ƙasa da ake fama da shi ba za a same shi ce ubangiji zai tona maka asiri ranar duniya za ta haɗu duk duniya za ta haɗu na farko da na ƙarshe ubangiji ya tona wa mutum asiri a irin wannan dandazo a irin wannan shi yasa babu abin da bawa yake roƙon Allah irin sutura na Allah ya mana sutura ranar da ubangiji zai kirawo bawansa ya yi magana da shi kai tsaye ba tare da ɗan tafinta ba ce ba ka yi laifi kaza ba ba ka yi kaza ba ba ka yi kaza ba ba wa yana nayi nayi nayi ba maganar yayin inkari amma fa'alta zamba kaza amma fa'alta zamba kaza bawa yana ta cewa eh nayi ya ubangiji nayi wannan shi da shi sai bawa ya gama sakankan cewa kawai ya halaka jira zai a ce khuduhu fa bulluhu thumma al-jahima salluhu thumma fi silsilatin dhatuha sab'una dhira'an fasluhu gaba ɗaya ya tudda rai cewa shi zai kai labari sai ubangiji ce na suturta ka a nan na gafarta maka kamar yadda na suturta ka a duniya na gafarta maka to wannan suturar dan adam yana bukatar ta aljaza'u min jinsil amal in kana son kai ma Allah ya maka sutura kai ma kai bayan sutura ka suturta bayan Allah kada ya zama na kullum kai aikin ka shine tirere da ya matsi da laifukan mutane wani yayi kaza wani yayi kaza wani yayi kaza in kana son kai ma ubangiji ranar gobe kiyama ya sitarta ka ranar da ake tona asiri yau mutum da sara'in to kai ma ka sitarta shi yasa annabi ya ce man satara mu'minan satarahu Allahu yawmal qiyamah wanda duk ya sitarta mumini ya masa sutura a nan duniya ya rufa masa asiri to shi ma ubangiji zai rufa masa asiri ranar gobe kiyama sakamakon da za ka samu a can ba za ka haɗa shi da wannan wancan lokaci ne da kowa ta kansa yake da kullum ri'in minhum yawma idin sha'an muhuni kowa ta kansa yake ba wanda zai ɗauki fincinan lada ko ya yake ya baka to a lokacin kuma ka samu wani abu wanda ba kai ba ta ba ka tsammani na aikinka da baka yi ta tsammanin cewa wannan aikin Allah ya yi shi lokaci ka same shi lokacin da ba wanda zai taimaka maka la uwa la uba la aboki la kowa ta kansa yake a lokacin annabawa suka ce nafsi nafsi bare kuma wani ba waɗanda suke san al'umma su irin annabawa amma a ranar gobe kiyama kowa ta kansa yake to a lokacin da komin kankantar aikin lada sai san shi kake shigo maka cikin sikelin sai kawai ka karo da wani abin da baka taɓa tsammani ba kamar yadda a wannan lokacin kowa gudu yake kada a ce ga wani aikin laifi ya shigo cikin mizan na laifuka a lokacin kuma wasu za su gaba gata abubuwan da ba su zaci ma sun yi su ba sai su gan su a mizani ranar da dukkan wani wanda ka cuta idan aka kwashi ladan ka aka bashi ladan da ka yi kare to za ka biya bashi ta hanyar a ɗauki laifukan sa ɗora maka wani kuma da za ka cuta fa laifukan sa fa ba magana kwarai da gaske wani wani kisan kai yi kuma ka cuce shi dan yayi kisan kai ba daidai ba ka cuce shi akwai hukunci da shari'a ta tanada wani dan dan luwadi a kwashi ladanka a bashi ko a babba a zo ga wani ɗan ka cuce shi ba kuma ladan da zaka biya shi me kake son za a ɗauka naka me kake son za a ɗebo daga laifinsa a zuba maka to kaga abin abu akwai ban tsoro idan da a ce ɗan adam zai yi tintintini cikin faɗakarwar da Allah yake masa da ba zai kowa ba ba zai zalunci kowa ba da ya zauna da kowa lafiya ubangiji ya ce afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idhin la khabir lalle ubangijin su game da su a wannan rana mai cikakken sani ubangiji mai cikakken sani ne game da abin da bayansa suke yi a nan duniya babu abin da yake koyuwa gare shi amma ubangiji a nan ya faɗi ranar lahira ya ce a ranar lahira saboda a ranar ne babu wanda zai iya bintsirewa a lokacin ne ubangiji zai ci kayi kaza in ma baka yadda ba ga afirka masu shaidu mala'iku za su yi shaida in ma baka yadda ba ga ban jikinka su shaida kaga ba magana bintsirewa ba magana abin nan to a lokacin ne za ka ƙara yakinin cewa lalle ubangiji ya san duk abin da ake shi yasa ubangiji ya faɗi kalmar yau mai game da kike maliki yau ai ubangiji shine mai mulkin komai da kowa tun a nan duniya ba sai an je kiyama ba amma a nan akwai wanda za su ce za su rukuma da shi akwai wanda zai ce shi ma yana da mulki amma a ranar lahira ranar da Allah zai manil mulkul yau ba wanda zai motsa duk mulkin da mutum ya ji ya jiji da shi a nan da kai a nan duniya ranar da ubangiji zai sa a shari waye ke da mulki a yau ba wanda zai ce shi ba wanda zai daga hannu amma ana maganar milki da iko da sarauta masu daga hannun suna da yawa to shi yasa sai ubangiji to maliku yawmiddin don a lokacin da kowa zai yarda da wanda ya musanta a nan da wanda ya yarda a can kowa sai ya yarda to haka nan ilimin ubangiji game da abin da muke aikatawa a nan wani yana yin buris kamar ma bai yarda ba to amma a can zai yarda cewa ubangiji lalle mai cikakken sani ne shi yasa ubangiji ya rufe surar da cewa inna rabbahum bihim yawma izin aka ce yawma izin domin a ranar babu mai musu la khabir khabir mai cikakken sani wanda babu abin da yake koyuwa gare shi kuma sannan zai saka wa kowa gwargwadon ikonsa ba zai cuci kowa daidai da bayan zarra ba Allah ya mana kyakkyawan sakamako wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala